أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ci gaba da karatu a cikin littafin nan na tazkirul abrar bi ahamiyatul istighfar za mu tashi a shafi na ɗari da sha biyar الاستغفار على لسان الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الصالحين كان أبو أبيد بن الجراح أبيدة بن الجراح رضي الله عنه يسير في العسكر ويقول على رب مبيد لثيابه مدنس لدينه على رب مكرم لنفسه وهو لها مهين بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات قال ابن مسعود رضي الله عنه لو تعلمون ذنوبي ما آه ما تعقبي عقبي اثنان ما لا ما دعا عقبي اثنان ولا حقيتم متراب على رأسي ولو وجدت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي وأني آه دعيت عبد الله بن دعيت عبد الله بن روثة وكان يقول في دعائه خائف مستجير شائب مستغفر راجب راهب وكان يقول إن من أحب الكلام إلى الله أن يقول عبد اللهم أعترف بالذنب وأبوء بالنعمة فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال أبو الدرداء رب قائم مشكورا مشكور له ورب نائم مغفور له قال فالقائم المذكور المجتهد بالليل يستغفر لأخيه وهو نائم فيشكر الله ويغفر للنائم وقيل هذا قول كعب وهو الصحيح فسر أمر بن دينار عن عبيد الله بن عمير قوله تعالى لكل أواب حفيظ قال الأواب الحفيظ الرجل يكون في المجلس فإذا أراد أن يقول يقوم قال اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا ما da yake wannan neman gafara kuma baya gaya mana wurare da wato annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta neman gafara Allah madaukakin sarki yace sai kuma wato neman gafara harshen sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su sai soma da Abu Ubaida bin Jarrah yace wata rana yana tafiya a cikin sojoji sai aka ji shi kawai yana cewa ya ce so da yawa za ka ga mutumin da rigarsa farasol amma kuma wato addininsa lalatacce ya ce da yawa za ka ga mutum yana wato yana ji yana da wani girma a kansa amma kuma ya wulakantacce ya ce jama'a gaggauta gaggauta wato maganin zunubai da ɗaɗɗu da ayyuka kyawawa sababbi ai magana ta fito ku ku gaggauta wato maganin zunubai da tsaddun zunubai na ku yi maganin su da ayyuka masu kyau sabbi wato duk wannan sahabbai suna yi ne dai wato kai ka san mu ne ma muka fi muka fi su cancanta domin bayan Allah ne Abdullahi dan Mas'ud yake cewa inda kusa yawan zunubi na da ba ba ko mutum biyu ba za su kula ni ba da ma ba mai magana da shi ya ce da kun ku gane ƙasa za ku ringa watsa mu ya ce na yi fata a ce Allah ya gafarta mini zunubi daga cikin zunubaina ya ce in ya so a ringa kira na da wani suna wato na mutum wanda yake ba suna mara daɗi duk wannan kasan kawai kankantar da kai ne na na sahabbai abdullahi ibn mas'ud wani zunubi yake da shi amma yanzu kai mu da muke zunubin ma kawai kwaya dake ya tsinke na eh shi ne ma'anar magana sannan yakan ce in yana addu'a yake cewa ga ga bawanka matsoraci wanda ya wato mai neman taimakonka mai tuba zuwa gare ka mai neman kamar gafara mai kwaɗayin rahamarka mai tsoron azabarka kuma yana cewa yana daga cikin magana wata Allah ya fi so bawa ya ringa cewa Allah ka san ni mai zunubi ne kuma Allah na san kai mun ni'imomi masu yawa Allah dan haka kai mun gafara ba mai gafara zunubi sai kai Abu Darda yake cewa to da yawa za ka ga mutum ya tsaya yana ta sallah wato amma kuma wani yana can yana yana cikin bacci ana yi masa gafara mai sallah daban wanda ake wa gafara daban wani yana bacci ana yi masa gafara shi dai malama suke fasa suka ce wanda shi kuma shi yana sallah ana mai godiya shi wanda yana bacci ana mai gafara suka ce wanda ake sallah ake masa godiya shi ne wanda ya tashi cikin dare yana neman gafara Allah amma ko bai manta da dan uwansa ba na wannan shi kuma yana bacci yana nema masa gafara Allah da haka shi wannan Allah madaukakin sarki sai karba yake sa gashi shi yayi sallah shi kuma bai bacci san ai masa gafara kaga wannan ya samu abokin kwarai ko na ka kana bacci abokin ka sai yana yana yana tahajjud yana ta nema ma gafara Allah wai suka ce wannan maganar wato eh ka'ab ne eh amran dinar ya fassara wato wannan magana wannan aya da Allah yake cewa li kulli awabin hafiz ga dukkan wanda yake mai kuma da al'amari ga Allah madaukakin sarki mai kiyayewa yace shi wannan al'awab shine wanda yake hafiz din je shine mutumin da in ya zauna a waje ya zo ya tattauna ya magana da mutane to baya tashi sai ya ce Allah ka gafarta min in nayi zunubi a nan wato kullum a rayuwarsa yana lura da wato irin abin da zai yi mara kyau a cikin rayuwar alhamdulillah wala arafa alaikum assalam na batun na'am na'am na'am eh ya masa haka eh na gane eh eh jimma ta tafi abin da yasa ba zai ishara ba akwai wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama a da yake bawan matar hasa a kan laga kaga ba magana ba ne shi wannan masa hasashi ne ka ringa wasa da da yaki kana dan na ko kana karya da irin ce irin yadda ake a gidansu da kai na kaga in ana an mutu ne gidansu da kai musamman ya yi laifi ana mara faɗa za ka ga ɗan sun da kai inda kinci a wani za ka ga yana ta kankaryawa bai sani ba ko yana zane yana dure duk bai san shi ya tunanin da daga ko irin wannan shi ma aka hana ta yake nan ishara ma min babu aula kawai in kafin a je masallaci je kana da aboki ka in bai sani ba ka gaya masa ta ba a yi in ke je yana yi kuma su ya biyu ai ka ga waya waya da ake cewa yanzu ta fi kowane abu hatsari idan mutum ya zo juma'a bai kashe wayarsa ba ko ya bata ko tana baburetan na ko yana jiran duk ciyawa da ciki don ko dubawa ya yi magana jima'a ta tafi eh da aka kashewa ake yi a saurari jima'a a saurari wannan abu na lokaci guda ne a zuwa nan umarni Allah ala na za su iya suka samu an haɗa sallah na magarwa ƙwarai da gaske za su iya yi ainihin abin da ya sa aka hada jam'i a masallaci maluma suna magana sai su koma gebe wasu na sai su je wajen masallaci abin da ya sa aka hana jam'in nan a masallaci saboda ba a yadda masallaci guda a ringa jam'i biyu a cikin sa ba kuma saboda mai saboda kiyaye rayuwar al'ummar musulmi saboda kare jima ya ringa faruwa kaga wasu wuraren zaka tarar da wani kawai san a wani waje ne ma suka yi fada da liman sai ta ji ba abin da sallah misali sai zai kafa nashi limanci da sauransu sai fitina ta faru a cikin al'ummar musulmi sai zan aka ce masallaci jam'i da yake amma in an jam'i ba wannan ba laifi a koma gefe a yi la'ala
akwai na'am
masallacin da aka koya da koya hadisi na'am akwai masallacin da aka koya hadisi ya akar da na'am eh zai ji isami ka ba laifi mutum ne ya magariba a wani waje ba hada sallah ba sai ya zo masallaci anguwarsu sai ya samu ko gefen anguwar sai ya samu ana yi insha daman kuma ya yi magariba sai ya bi shi babu komai abu dai in ne a sharaɗin haɗa sallah ya faru a sharaɗin haɗa sallah da ya faru kowa ne aka ba shi wannan dama eh da haka in ka bi su babu komai ka yi magariba daban wajen wanda ba su haɗa ba ka zo ka yi isha wajen masu haɗawa na shi ne wani wallah ala ya rubuta na'am Ha- haramun haram haram ita matan haram shi namijin duk matar da ta bawa namiji hannunta ya yanke mata farce da shi namijin da ya rike hannunta da ita matar kowanne sun shiga cikin la'anar Allah wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba idan kana son namiji ya yanke mata sai mijinta ya yanke mata akwai na rikota na sai ta siya ko ko kuma ta koya mar ya ji a mar training in na fizo take so na na albakashi a koya mar ya dinga mai yanke mata ko ɗanta misali nake yi ko duk wani wanda yake muharraminta Allah zai ji yanke amma duk wanda yake muhar- ha- ha- ha- ba muharraminta ba haramun ne taɓa jikinta mutane suna masa kallon shi ba- wato arna baturai da yahudawa duk abin da allah ba ya sosai da suka sa mutane suna yi eh da gangun kuma duk wani abin da suka sai yana fusa ta allah shi ya sa a yi mu shi ya rage mana kima a wajen allah saboda sabo yana sa dan allah ya yi buruz da mutane saboda za su tarar da ana sai ma a ɗauke shi kuma ka san ba ba musiba kaman sab- sabon Allah mutum ya ɗauke shi ba komai ba eh eh, ya ɗauka ba komai ya nuna su. har ma ana ganin kai na banda ɗan ƙauye ma ya za ka tsaya kana kuma matan suna ga wayewa ne kaga ƙato an kira shi wai na yi kyau mata fashi shi kuma sakare ya yana ta wasu ya dole yana ya gama an ba shi ɗari biyu an tsine marsa ɗari biyar na ya karɓi ɗari biyu na ba ba so lalle ba adadi da haka musulmi duk abin da Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi mutum ya ɗauki garwashin wuta haka ya ɗauki garwashin wuta ya rike ta ƙone shi ya fi mar sauki a wajen Allah da ya taɓa jikin matar da ba ta shi kuma ka ga kawai mutum ya shiga wuta a yankan barci na a kan yankan barci mutum ya shiga wuta an sa zaba ya more ba na to yanzu ba ƙwararrun su ba a ni ba wace ma an kalli agogo ba ya ce ba an kalli agogo ba ina nufin kallon waya ka san kal- kallon waya ai misali an bugo waya ka duba na waye bugo ma ai wani aiki ne na shine to jinta da ma aka ana kabare kallon waya ai ka duba min babu aula da ko tarbi ba a ja idan ne mai hamun bai da ka duk abin da ka sani ba wannan ba ba a yi kuma ai ya kai mutum ya ishe mutum aya mutum ne fa yake surutu yana an ce kai umarni da kyakkyawan aiki na mutum yana surutu ka ce ishiru manzala ce baka da juma'a to me kake nema kuma wani abu daban kaga ai mutum na surutu a masallaci ka ce ishiru kyakkyawan aiki da lada ya kamata ma a baka na kar a kiyaye ina lokaci ne dan kaɗan ko aboki ne da kai za ku zauna ku saka ce to mu gama hirar da zamu muna shiga masallaci an ka ta kare eh amma banda sauran lokuta ba sai lokacin da liman ya hau min bai eh sauran lokuta duk da sauki akwai masallatai da masu sai da ruwa ko masu sai da ruwan nan idan neman ya hami bari duk wanda ya sai da ruwa ya ci haram masu sai da kaya idan neman na kan mimbari shi ma haka na yanzu ku su haram ba su da juma'a kwanar da gaske ai ɗan agaji kamar a can an yi ta mutu waji lalle su jira ana so liman hawan bari komai ya tsare suna yawo yana ta neman sadaka har mai ba da sadaka ma bai da jima'a eh na sai ba laifi ka ɗauka bayan ka yi jin sallah ka ka biya shi yawa ka ga shi ba shi ya sayar ma ba na don kula na to hada sallah yana kan wanda ya je masallaci ne saboda dalili shi ne abin da yake faruwa na laka da ruwa da sanyi da sauransu amma kana gida an sai baka ci abin da zai sa kana gida ka hada sallah shine rashin lafiya na eh abin da zai sa ka hada sallah shine rashin lafiya zaka tarar da mutum yana shan magani ko yana malaria lokacin da zai kwanta shan magani da sauransu na in yana jin ya sha magani ya ji ba magariba ya zan isha kuma lokacin bacci ya kama shi na to sai hada magariba da isha ya sha magani sai kwanta abu ko da yana gida na wuce
amsa suna wa suna musulunci tana muna umarnin cewa mu yi encouraging yara suna zuwa musulunci saboda su koyi su samu karfi da kudin ta musulunci na
to a yawancin lokaci waɗanda suke zuwa da yara ba su da control sai ka ga yaro ya zo sallah da dogama da ke hankalinsa ba yana tsawatan suka jiki wanda yana jan hankalin mai sallah to ya wannan al'amari
gaskiya bai da kyau duk yaron da zai zo masallaci ba zai iya zama ba ba za a iya ce masa zauna ya zauna ba ba za a iya cewa bari ya bari ba to ba a zuwa da shi masallaci hatta zuwa masallacin ai kun san sallah ma a musulunci akwai shekaru ana sa ran yaro ɗan shekara bakwai na in an ce ya tsaya zai tsaya na in an ce bari zai bari na zai gane ina ne ake ba wajen wasa ake amma wanda kawai zuzuru to zai zo yi wasa to lalle babu akwai wani yaro ma da haka ina yake zuwa sai ran juma'a na hudu ba yake shigowa har sai ya zo nan ko ina yake zuwa suna sai ringa zuwa ka ringa zuwa da shi da wuri zuwa makaranta ne ko ko kuke nan da makaranta na gaji ba su ɗaya ba wa mai biyu ba sai ana na eh ka ga yana ta kitowa ta fitan kuma ya fito kuke wa.
makaranta ne Sauki. sai ya zo wajen kakanni ya zo wani ya ce hankalin mu da ya kama ai sai an shi ko yana so yi gaba ya shiga sahu kanin shi ta yana ta yana ta da shi eh irin shi yana ce masa ba a zuwa ya ta da shi ita rigima ce to ku ba ku wa ku fa ne ko ya ne ni ba sai
lallai yan kanana da yasa ai control din su amma dai ana son a kasu masallacin da su koyi azumi amma an ka duba da yaro daga shekara bakwai ai insha Allah za a iya ce masa na tsaya ya tsaya na yi ka yi na eh a wannan shekara bakwai na hadisi ne ba na ministi ba na kunan ministi ne shi ya sa annabi salati mu ru'auna da ku bi salati wa abu na utabi'i kumar kiyayen ku da sallah suna yin shekara bakwai inna game da bada sadaka na masallaci da masallaci ma akwai akwatin da akan aiki da ake ko shi ba zai ba amfani da tsaye sai ya tashi ko an ajiye akwati kana son sadaka in dai liman ya mu bari ba za ka yi ba Mm. Eh, wurin sallah wannan ne ne ban da sallah na'am.
kuma ta ba ba ta yin da sai ga ta yi ta Mm.
da wani ubangiji da ya da ta adam in ba ka yi ba ba ce ba ta shi yasa za ka ji yana maganar gaisuwa bayan sallah mutum an yi da sallah yana so ya tsaye a rika tsayin shi mutum a ce da an gaisuwa shi yasa za ka ji ana ta maganar cewa bai cikin tsarin sallah a ce bayan sallah sai an gaggaisa saboda yana da sabin wasu wani yana da azkar da yake so bayan sallah immediately ya ya ya yi su kuma akwai azkar din da tabbas an ce ne bakar ka yi magana sai ka yi su to kaga yi ya kamata kar wani ya kace ma eh سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين